ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني العتني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلوب الأقدار فريد داري على الإطلاق حاتم العتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستور والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وبعدكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari da ishirin da uku a sabon juyowa mu kenan cikin jawahirar ma'ani to abinda muke magana shine hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa la ya zalu abdi ta ƙarabu ilayya bin nawafil hairi hatta uhibbahu faiza a hababtuhu kuntuhu wannan shine tafsirin da shot da ne yake magana la ya zalu abu ya taƙarraba ilai bin nawafil khairi ba bai gushe ba yana neman kusanci da ni bin nawafil khairi da nafil filin alkhairi hatta uhibbahu sai in so shi faiza a hababtuhu daga na so shi kuntuhu zan zamo shi sai aka ce a azamu a azaman nawafili daga cikin manyan nafiloli shine masalan azzikirullah ambatan Allah summa salatu summa saum wayannan a cikin su babu abin da suka kai su girma kasan kowane abu yana da martabansa kaga afdalul zikiri la ilaha illallah to kaga la ilaha illallah subhanallahi alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata hasbuna allah wa ni'mal wakeel wannan duk sun shiga cikin zikirullah eh duk sun duk suna karkashi ɗaya ne eh salati wa annabi muhammadu bismillahir rahman duk wa'annan suna karkashin saboda haka ashe a azamu zikiri la ilaha illallah sai ko kuma ce to a azamuha qawlu al-azkar summa salatu summa saumu to wannan an yi tarbiɗinsa an yi ilsaƙinsa an zo kuma an raba shin na filfilin me ake nufi da shi shi kuma nafilan da za ka yi nafila ruhin ruhin zikiri huduri shine ruhin idan kana zikiri ba huduri to kaman gangan jiki ne ya karanta dare amma ya samu an samu amma idan aka hada shi da huduri to an gama cika shi komi da komi kaman la ilaha illallah wannan shine nace nasaran da aka yi ana samun huduri sannan bayan huduri ana samun niyya ilsaki bin niyyati domin abin da yake faruwa idan kai zikiri dan Allah kake yi dan Allah kake yi ka cika muradi ga niyya sannan kuma baka neman wani abu ma'ana baka tsoron kar a sa ka a wuta kana yi ne dan Allah kuma ba ka neman a baka aljanna a akayi ne don cancantan ubangijin da ya yi ka zai iya sa ka aiki ka yi ubangijin da ya yi ka zai iya sa ka aiki ka yi shikenan ka gama to nan muladdihun bin najasati idan ka sa kana zikirin amma kana nufin a baka kuɗi ne kana zikirin kana tsoron karka shiga wuta ne kana zikirin kana neman matan aljanna ne a'a duk ka bari wa'annan za su biyo baya za su zo maka saboda yardanka man shagalatu man shagalahu zikiri an mas man shagalahu zikri an mas'alati a daitu fawqa ma udiyas sa'ilina idan ka shagala da ambatan Allah ka shagala da ambatan Allah idan wannan yana cewa Allah ka bani kuɗi wannan yana cewa Allah ka bani mata salihai Allah ka bani motar da zan shiga Allah ka bani gida na Allah kai min kaza Allah kai min kaza to Allah ya ce man shagalahu zikri an mas'alati duk wanda garin ambata ambato na ya shagala bai iya tambaya na wani abu ba a dai tufa kuma hudiyar sa'ilina zan bashi fiye da abin da wanda yake cewa amar kaza amar kaza zai bashi to zai bashi fiye da haka shine can hadisin yake cewa a taddallahu lil ibadi as-salihina nayi tanadi wa bayina salihai ma la ainu ra'at wala uzun sami'at wala hadara ala qalbi ahadin eh nayi musu tanadi a taddali ibadi as-salihin nayi ba bayina salihai tanadi ma la ainu ra'at abinda ido bai taba gani ba wala uzun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi ahadi babu wanda tunanin sai taba fadawa tunanin sai fada cikin wannan to idan mutum ya tafi yana in ya nemi yana zikiri yana tunani yana neman wani abu a sufanci tsantsa mahaban kuskure ne saboda sai Allah ya maka wannan tukunna ba hana ka neman komi ba ba hana ka ba haramun ba ne amma tafiyar ka ce ba ta kai ba sai na ce wannan shine irin tafiyar da aka yi mana mu an jona mu a cikin karatu an jona mu a zuwa zikiri an koya wa yaran mu yawan zuwa zikiri a lokacin ma ba shi da wani tunanin ko dan aljanna ko dan wuta babu zalla khalisan li wajhillah to saboda haka albidaya yakunu huwa nihaya bidayan ita za ta kasance kuma nihayan aikin to kaga mutum yana yana zikirinsa ba tare da yana neman a bashi wani abu bane ba kuma tare da yana tsoron wani abu bane saboda yana yi ne saboda zatin Allah to an riga an saba maka to wannan sabon shine manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato man ashi ala shay'in mata alaihi wanda ya rayu akan abu akan su zai mutu wannan shine riban da ake samu a ɗariƙance Allah ka bamu wa faidul anwari can mun yi maganganu in aka kwaranyo aka kwaranyo to a nan ne ake samu shi nawafilul abdi fi hadhihi al-hasisa huwa ruju'u fi daqarub ila Allah shi da mutum zai koma wajen Allah da me bil amali salihati da aiki nagari mahadan tsantsa la li talabi sawabi ba kai dan neman lada bane ko a tunkuɗe maka ko a baka ba kai dan wani bane to wannan in mutum yayi haka to abin da zai samu a wurinsa shine Allah zai sa masa haske cikin kabarin cikin zuciyarsa shine zai shiga zai samu safa'i zuwa ga hadaratul ilahiyya alƙunsiya ne wanda haske zai dinga kwaranyowa cikin zuciyarsa to wannan shi na cewa wa faidul anwari a kabar ma ya ti biha faidul anwar kwaranyowa na nuru na haske akbar ma ya ti biha a zikiru mafi abin da yake karfin zuwa da shi shine ambaton Allah faidul anwari اللهم اجعلنا مما رزق رزقنا به فإنه لا يزال العبد domin bawa bai gushe ba ya ta'ahada auqatan yana kiyaye lokacin ambatansa suna ya tsari sannan ya huta in yayi ambatan ya huta abinda ake nufi kamar masu shiga halwa idan za ka shiga halwa to ba ba cin kwan makauniya ake wa halwan ba akwai lokacin hutu in kayi to za ka sami istira wannan istira lokacin tafakkuri ne tafakkurin ne kake ganewa akan abin da aka yi to za ka ji kana buɗuwa kana buɗuwa ba in kai ta yi kai ta yi ba haka ake ba ana yi ne a samu lokaci a huta a yi a samu lokaci a huta a yi a samu lokaci a huta to daga nan har za ka gane amma muhimmin abin da ake bukata mutum ya yi a halwa in yana yi yana ne ana fara cire masa son zuciya ne da tunani shine ka daina ganin gairu ko gairiya ce kar kana cikin zikiri kana cikin zikiri ka dinga tuna kudinka kana cikin ka matarka kana cikin kana cikin to wa'annan ne ake son duk kai kawar da su kaf gaba ki daya to wannan ka samu in ƙida'il kulli ilallahi subhanahu wa ta'ala ka tara hankalinka wannan shi ya fi komi wahala ba zaman wuridin ba ba zaman wuridin ba ko kuwa da wannan shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajana min jihadil asgari ila jihadil akbari mun dawo daga babban yaƙi zuwa mun dawo daga ƙaramin yaƙi zuwa babban yaƙi suka kaban mai tambaya ya tambaya ya rasulullahi malaki na min uhudin abinda muka gamu da shi a uhudun nan wa malaki na min badar wa malaki na min handakin wa malaki na min wa malaki na min manzo Allah ya ce wannan yaƙi ne na buga in buga ce akbarul jihadi shine jihadun nafs to an nafsun nan akbarul jihad ita da'iman a cikin ta ake da'iman shi yakin zuciya a cikinta kake tsakaninka da shedan to ya fi komi ƙarfi wancan wani lokaci ne za a dawo a huta wani lokaci ma a yi watanni ba a je ba wani lokaci sai a shekara ma ba fito ba yakin amma wannan da'iman fi kulli lahazatin kana ciki wa huwa akbaru shi ya fi girma to kaga abin da ake so akabarul jihadi jihadun nafs kai yaki da zuciya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal qawiyyu bi sur'ati ba mai karfi ne idan kun yi fada a dauke ka buga ka da ƙasa ba shine karfi ba alqawiyyu mai karfi allazi malaka nafsahu inda al wanda ya mallaki zuciyarsa lokacin fushi to shi ake kira mai karfi wanda ya mallaki zuciyarsa lokacin fushi shi ake kira mai karfi amma don kuna kokuwa an ka da kai to wannan ba shi ne karfi ba ba shi ne karfi ba mallakan zuciya to kaga ai kuwa yaƙi ne jihadul akbar kenan wal anwaru hasake hasaken tuqdahu fi qalbi ana kunna shi ne a zuciyar mutum waqatul zikiri lokacin ambatan Allah kaga hasken kunna shi ake kamar kyastu ne haka in hasken ya zo maka to zai dinga shiga jikinka kamar yadda dai haske ke kamawa ko ya fara da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya game jiki to haka hasken yake zuwa wa mutum tuƙudau fi kalbihi ana ana kunnawa ne a zuciyar mutum waqatin zikiri manzala sallallahu alaihi wasallama ai kaga ya faɗi yadda a audajin mutum yake tashi idan ya yi alula ko kafin alula idan wuta ta kunno masa na ɓacin rai in wuta ta kunno masa kaga dai a jikinsa ne a cikin zuciya ne kuma ɓacin rai in ya same ka manzo Allah ce ka je kai alula to kaga alula na ɓacin rai ba na anwaru ba na ɓacin rai to in ka yi alula to wannan alulan yana yana kwantar da ɓacin rai yana kashe wuta lokacin da audajin mutum nan ya kumburan nan eto alwala yana kwantar da shi to shi kuma haske idan ya taso in ya kunnu a cikin zuciyar mutum to kai zuciya ne a nan ne za ka ga ala bi zikirin lahi ta dama innal qulubu da haske wannan hasken shi za ka dinga bi kana yi kana zikirin kana bi kana yi kamar na sha misali muna zikiri in kana zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mafiya yawa da yawaituwa da kaɗan bambancin zikirin ka yi saurin fana'i in ana yi da yawa in ana yi da yawa muryar ta haɗu za ka ji ka wani iri ne farin ciki kawai za ka ji kana zuciyarka kai ne kawai za ka san yaya abin yake ba wanda zai san yadda abin yake a jikinka amma dai kana kana nuna wa mutane a lokacin su dinga gane irin ni'iman da Allah ya musu domin mutum yana yi za ga kana cikin bacin rai ne to za ga bacin rai yana kaucewa yana kaucewa yana kaucewa can an jima za ka ji kawai ka dare sai in ka gama ne ma in bacin ran zai zo maka ya zo maka kaga alabi bi zikrillahi tatma'innal qulubu to wannan tuqudau waqatul zikri ana kunna hasken ne lokacin zikiri lokacin zikirin kamar an taro fitilolin ne an kunna wa zuciyar mutum su mutum ta kalloli adam da istiqrariha sannan sai a cire ta saboda rashin tabbatan ta fihi a cikin wannan zikirin laki na bayan ya daina tun ta kalloli adam istiqrariha fihi lakin wuruduha alaihi amma ta zo wa mutum ya amalu fi ruhi shay'u min as-safai tana zuwa ne kaga wuruduha zuwanta ga mutum ya amalu zai yi aiki ne fi ruhi a cikin ruhinsa da wani abu nan daga tsarkaka zaka ji zuciyarka tana samun watsakewa fa innaha to a wannan lokacin kanat awwalan tuqdahu to farkon da aka fara kunna ta kenan su mutum taqalu ila halatin ukra daga nan tana tafiya tana tafiya kana yawan zikirin kana yawan zikirin kaga tun taqalu min halin ila halin kenan daga farko to ta shiga na biyu tamkusu fi qalbi za ta zauna a cikin zuciya kadar daƙiƙataini kamar daƙiƙa biyu au salasa ko so uku suma tunqalu ila halatin ukura za ta sake tashi daga wannan halin zuwa wani fi kalbin a cikin zuciya kadar sa'a har ta yi awa daya gwargwadon yadda ka ja ta lokacin da ta fara ruwan tana faruwa kana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله sai kai shiru misali za ka ga daƙiƙatai ne gwargwadon yadda take janka zikirin to gwargwadon yadda za ka dinga shiga to daga farko ba ta kunnuwa da sauri amma cap ka ɗauka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka tafi to wannan lokacin za ta iya zama a jikinka sosai har ta kai awa ɗaya ma summa tun taƙalu sai ta sai ta ciru fala ya zalu halatin ba da halatin za ka ga lokaci bayan lokaci gwargwadon yanayin yadda kai gwargwadon yadda kai fana'i gwargwadon yadda kai ilisaki gwargwadon yadda kai istigiraki gwargwadon yadda kada wa makana yi to sai ka ga akwai zikirin da ni in nai awa nai awa daya ko awa biyu ko awa uku a ɗaki ni kadai ina Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah kwana zan yi kwana biyar ko kwana goma baka isa ka bata min rai ba duk abin da za ka yi min ba zai raina ba zai baci ba awa uku ko awa biyu duk abin da za ka min haka nake ganin abin haba mansura kawai to kaga min halin ila halin ne min halin ila halin ne wannan wannan sirrin babanmu ne wanda ya bani wanda nake yin sa dubu ashirin da huru hudun shi ne ai na kowa ne amma ana son a yi ana kashe wuta ne ba a son ganin hasken komai ka kashe wuta kawai za ka ga abinda za ka gani kai da kanka za ka gani domin ni dai ban dawo baya ba ban san yaya abin yake ba idan zan yi haka tun za ka ajiye min allura a gabana zan gani in dai za ka ajiye allura to zan gan shi to wannan shi ne saboda haka aiki ne ake bukatan a dinga yi in aka yi kuma sai a ga yadda Allah zai yi wa mutum na'am hatta tastaqirru al-anwar har a samu istiqar na haske fi kalbi a cikin zuciya fatakashibu halatan sai yi tsorurinsa hali lam ya hadha min nafsi min quwwatin wa da ba shi da ahadi akan wannan min quwwatin ala dhikrin na ƙarfi akan ambato wal haninu ila alwuqufi da soyayya zuwa ga tsayuwa bi babillahi a lokacin abu da zai ja shi kenan haninun ila luqyahu bi ma'ana ila babillahi da ka tsaya kofan Allah wata waju'ul kalbi da kuma ƙwanƙonan zuciya min muhaladatil halki idan kana muhalada da halitta wa ma ya shahiduhu min tahalidatihim da abin da zai gani na daga haɗuwa da su akwai halin da aka yi za ka ga kana kakkaucewa mutane ba ka son shiga cikin mutane abin da ya sa shiga cikin mutanen sai ka goge ka gama abubuwan tukunan shiga cikin mutane yamma saboda za ka dinga ganin illoli kana shiga cikin mutanen za ka ji kamar suna wari ma saboda ƙarfin zunubi ya yawa zunubi yana to za ga mutum yana kakkaucewa matukan yana ya amfana da wayannan abubuwan to mahaladansa to ana ƙarfafa wani wani daga nan ne sai a kauce sai a kawar da shi gabaki daya sai ya fita saboda in ya matsa sai ya shiga cikin mutane zai lalace to maimakon ya lalace ana son ya tafi aka sai a kawar da shi waɗansu kuma za a mai da su cikin mutanen a hakan saboda su saba da mutanen saboda zaman su da mutanen ne kuma zai gyara mutanen wani shi kuma ba ba tutan gyara aka ba shi ba ya gyara kansa ne kawai kamar annabi shi kadai kamar mursali to shi koyaya sai ya yi mu'amala da mutanen saboda ya gyara mutanen cikin tafiyarsu wannan ya zo ce to a bar kaza a yi kaza a bar kaza a yi kaza to muhaladan ba zai cutar da shi da komai ba amma akwai wanda kuma in ya dawo cikinsu zai sake jangwabewa duk wannan tafiya shine asalin tafiyar manzo Allah abin da ake nema kenan amma da yawan mutanen da suke ɗariƙa ma ba su sani ba wannan shi ne ake kira taraki wannan shi ake kira taraki ka ji abin ka gane me ake nufi kuma ka tsaya a kan abin ka gwada ka gani shi kenan a ko'ina kuma za ka yi tarakin ba wai sai kana gida ba ba sai ka zo ka zauna a gun da kake ba in aka maka saiti in aka ba ka kawai shi kenan za ka da ka dinga gane Allah domin ai ka samu foundation na yadda za ka yi aikin to shi kenan sai ka ɗauka ya ishi kowa ya tafi a yadda ake in Allah ya yarda suma la ya zalu al'abdu bawa bai gushe ba bisimrarihi yana ci gaba ma zikiri da ambato ila an takharuja bihil anwaru har haske da su dinga fito masa ilastigiraki auqatihi zuwa istigirakin lokacinsa fi zikiri a lokacin zikiri ana al-laili wan nahari dare da rana fa yajidu fi ruhihi zai dinga ji a cikin ruhinsa iktisaban akwai wani abin da yake haduwa yake taruwa ma'ana ya san zikiri kaza yana yi yana karuwa akwai abubuwa da yake zuwa wato idan mutum ya yi zikiri ya yi zikiri ya yi zikiri ya yi zikiri ya yi zikiri yadda ka san shan magani har ya zamo ya zamo kamar baya aiki a jikinka yana yi sai ka ƙara waɗansu ƙwayoyin eh to haka haka abin yake in kai kai kai kai kai kai ya talasha fi jaddal insan sai ya narke a jikin mutum in ya narke a jikin mutum to sai ka ƙara yanzu misali ni na auna maganganuna da ni saboda ni na san abin da nake kai na gwada misali ina son a yi min wani abu Allah ya min wani abu ban iya samun abin ba to ina salatul fati mafiya yawa ni aiki na kenan na fi tasarrufi da shi to idan na yi sai jona da istighfari in abun ya yi jinkiri na jona da istighfari in bai yi ba sai koma na filatu tasbihi in na koma na filatu tasbihi sai in haɗa su in bai yi ba sai in haɗa da lahula wala quwwata illa billahi aliyyil azim to ina jona wato anan kuma zai abin zai yi zai yi wuya in taba wannan taba wannan taba wannan din bai yi ba zai yi wuya eh zan fita daga cikin abin da nake in na sha wuya ina neman mafita ko ina neman wani abu in gane to na hada to in nayi sai ga wuridi zama ne to abin da ya fi bani wahala na fula to na tashi na yanke na koma nafilan na daku da nafilan to kuma sai abin ya yi wani abin kofofin na Allah yana da wani irin faɗi ne eh to in ka jungulu wannan to nan kuma na gane wani abu duk abin da nake so in yi shi duk abin da nake so in yi shi Allah zai mun shi amma da sharadi idan na gama abin to ni ma zan yi haƙuri kuma sai an ba wasu kuma sai na gane abin kaman yana tafiya ne kaman ɗaukan adashi kaman ɗaukan adashi tun da an yi maka to kai ma sai ka yi haƙuri ka yi talauci a yi wa wani to ina fahimtar Allah kaman haka amma duk abin da nake so iya itimamin da na ɗauka ina son Allah ya yanke abin a lokaci kaza to ana mu to na kai wannan level ɗin to kuma za a kyale ni zan iya yin wata guda kuɗin wani bai shiga nuna ba amma kuma ba wanda zai gane ba ni da shi ba za a bani kuɗin ba ba za a yi komai ba ba za a turo mu abin da amma kuma lokaci ana turo mu eh amma ba kowane lokaci ba wani lokaci daga na sauke to za a banni amma ba zan samu kuɗin kowa ba duk alkawarin da muka yi da mutum kuma ba zai cika ba na sani kuma ba zan ɓata rai ba domin ko na yi ba zai yiwu ba kuma ikon Allah a ce ko da ana da sauran kuɗi ne a banki in dan rubuta in na je ɗauka sai an samu mistake sai rai na ya ɓacin haƙura ma kuma nawa ne amma ba zan iya ba zan iya samu ba to irin wannan duk ana ganewa da irin kuma shiga cikin irin wannan tafiyar ne za a gane to kawai sai ka gane abin da ake nufi a dakatar da kai a nuna maka isuwa na lamarin Allah don ka kuma sai a zo duk abin da nake so sai ka ga ko abin cefane ne sai a kamun iya kuɗin da zan yi cefane iya kudin da zan yi cefa ne za a kamu in an kawo kuma an haka aje shi gani sai a kyale ni to wayannan duk mutum yana ganewa to idan mutum ya gane irin wannan tsarin to sai daga nan ne to za ka fara shiga shiga hanya idan ka yi tsalle kai tawaye to za ka sha mamaki za ka iya rusuwa ga baki ɗaya sai ka koma back to square one amma daga zaran ka jonu da abin da ake nufi da kai to shi kenan kuma abin zai eh zai dinga tafiya to kuma daga baya za ga an dawo sai a baka naira dubu dubu uku dubu goma dubu ashirin wani lokaci kuma sai ga ko ina sai duk wanda kuka gama sai a ba kuɗi haka za ga haka to an gama cin wancan jarabawan kenan to da yawa haka abun yake tafiya wannan ni a kaina haka nake gani kuma a kaina na fi shekara goma na gane haka kuma inda kuɗi zai zo min da daddare da daddare ba wanda ya sani to insha Allah da safe da zuwa tambayi kuɗi a hannuna za a tambaya za a faɗa min lissafi kaza kaza kaza kaza kaza eh za a faɗa min to ina ganewa an turo shi ne wanda ya zo da wanda an gaya masa an kamun ne shi dai zai ji haka ko in zo ga an tsaya a bakin kofa ana jira na to amma akwai lokaci kuma wani lokaci da ana tafiya da haka sai ya zamo ko ba ne da kuɗin kuma ana turo mu eh ko ba da kuɗin amma shi wannan ba a cika yi da yawa ba eh ba a cika yi da yawa ba amma an ta turo mun ina da shi amma wani lokacin kuma ba ni da komi zan fita ina fita kuma za turo a ce ga wani ya zo yana son kaza yana son kaza to duk wa'annan a cikin irin wannan tafiyan ne duk mutum zai iya ganewa idan mutum ya ce kawai ga abin da kake so shine daidai wanda baka so to ba haka abin yake ba eh ba haka abin yake ba Allah ya ba mu ikon ɗauka kuma shi yasa kullum nake wa magana Allahumma ya ladifu as'aluka lutfa fi ma jara bil maqadir na da ku ne eh na da ku ne eh saboda mafitan kenan kawai yanzu waɗansu za su za a turo musu za ka ga sun zo waje na kamar mabukata kuma amma su za su bani abin amma Allah ban sani ba su da su wani lokacin mutum yana zuwa waje na ina kokarin in ga me zan bashi sai kaga kuma shi ne ya karya ne ya bani kuma aka bani sai na yi mamaki sun ga bai kai ya bani kuɗi haka ba misali to kaga duk ajiyar sai a ajiye shi a jikin wa'inda ba yadda za ka yi ka gane to kaga in ba cin jarabawa to za faɗi eh domin wani yana zuwa yana taso maka ka gani sai fara maka da sabi ai ba ka da kuɗi ana bin ka bashi kaza kaza dan wancan ya ji to ka wai ka yanke shi kenan to wani kuma shi ne ya zo maka da alheri abin yana da wahala amma kuma gaskiya muna cin jarabawan gaskiya ko da muna faduwa dai muna ci gaskiya domin muna ganewa ana cin jarabawan alhamdulillah fa yajidu fi ruhi iktisaban lam ya lam ya irhu min rida ne ya samu iktisabi wanda ba shi da wani abin da yayi tanadi min rida fi qada'illah saboda yarda da hukuncin da Allah ya masa wa sabrun lil balaya da hakuri kuma saboda bala'i wa adami inzi'aji minha da barin fita daga wannan wa tawakkul Allah mutum zai samu dogaro wa Allah fi nafaqati cikin ciyarwansa wa umuriha da al'amaranta wal bu'di an takalibi an dunya da nisanta ga wani dogaro ga duniya wakti sabiha da tsororinta summa lam yazal bihil amr lamari baya gushewa hatta ya dama inna bi zikrillah sai kaga ya natsu da ambatan Allah fa idza dama anna alqalbu bi zikrillah idan zuciya ta natsu da ambaton Allah bi haisu ya shiru zikiran lahu la ya kadiru an takhallufi anhu ba zai iya sabawa ba walau lahazatan ko da iftawan ido za ka ba ƙuratu ahli ta haƙiƙi to zai ɗanɗani sammakon nan na ma'abuta a tabbata wala ma'atulahu lawami'u to haske zai dinga haska masa min ahwalil khasatul uliya daga cikin hasake-hasake nan na khasatul uliya wai shadu fi nafsihi da kansa zai gani min alqurbi ila Allah ta'ala ya samu kusanci daga Allah amran azima al'amari mai girma wai yajidu fi qalbihi zai samu cikin zuciyarsa min al'ulumil ilahiyya daga cikin ilimi na ubangiji amran jasiman wato ilimin da shi dama ittaqullaha ne wa yu'allimukumullah ittaqullaha wa yu'allimukumullah makaranta ce tsoron Allah da kiyaye wa'annan abubuwan to su ne da ga ana baka ilimin da ba shi kai iktisadi ba e babu iktisadi duk lokacin da ka zo za ka yi magana duk lokacin da ka zo ka yi abu kawai to Allah ne a gurin da a shirya maka abin da za ka yi kuma ba za ka ji kunya ba ko menene za ka yi ba za ka ji kunya ba kuma ko da meye za ka yi kuskure a cikin abin Allah zai kame ya hana kowa ji wallahi sai a kame hana kowa ji billahi azim eh za ka kowa zai ji kawai rannanan ka tafi daidai masu nahu su nemi kama ka ba za su iya ba masu mandiki su nemi kama ka a ajiye magana ba za su iya ba masu lugga su nemi gane ka ba za su iya ba kuma wallahi baka iya ba wallahi tallahi sai kawai Allah ya ajiye ka sai ya tattare sai ce ai ku lura da lokacin da ga wannan waye sunansa ya rabbi dan gidan ma nasir kabara ai kasan abubuwan da ya ta hawan mutane da ya ta hawan mutane ne aka karya shi sai da aka karya shi tukuna sai a gane ai nasosin da yake jama ba daidai ba amma a karon farko an rufa mara asiri duk an rufa mara asiri duk Allah ya rufa masa asiri amma daga karya wannan ka'idodin sai komi ya ja sai kaga an ga yalla ce zai Allah lullube shi to haka abin yake duk wani mai karatu da kake gani tar Allah ne ke lullube shi sai ya gyara maka komi sai a ga babu kamanka amma daga zaran kayi tumbe ka ce ka isa sadawa shi kenan sai a nuna maka kuma baka isa ba kuma za ka yi ta ganewa in an faɗa sai ka kai kuma gashi nan kai ne gashi nan dai abin baka isa kai musu ba abin yana da wahala Allah ya kiyaye wa yajidu fi qalbihi min al-ulumi amra al-ilahi al-jasim to dai samu cikin zuciyarsa ilimi ne kawai daga Allah amran jasiman fa hunalika daga nan ya tajarradu min kulli mukhidin wa muhayyidin wa muhidin daga nan ne zai tsaraitu daga kowane abin da yake ganin ya dinka ko yake waya da shi wa harama bil bara'ati zai yi harami daga kubuta min kulli masu wallahi ya gane komi komi in ba, na Allah ba ne ya fita daga gare shi amma wasalla alal akawani sai ya yi sallah wa halitta salatul janazati ya yi jana'izi sai musu sallan jana'iza kar ya dinga ganin komi sai dai ya ga ubangiji shi ne sallan jana'iza ayin baka yi haka wa duniyar ba ta ba za ka zauna lafiya ba eh amma ka ba wa mutane haƙƙinsu kar ka ɗauke su banza eh shi yasa ɓangaren tawadu yake da amfani man tawadu a lillahi rafa'ahu Allah man man man walaysa bit tawa bit menene shi Ibrahim yake cewa tawadu daban tawadu daban eh tawadu kaskantar da kai ne tawadu kuma yi ne don ka samu wani abu nan yawwa na mutane eh shi kuma ba tawadu bane tawadu kenan eh tawadu kaskantar da kai da kisra ne tawadu kuma shi kuma kana neman wani abu a jikin wani ne saboda haka shi kuma ba tawadu bane eh yawa shi fadar da kai ne fadar da daraja ne ya kai ta wa mutum ka daga shi sama ya kai kuma ka nuna kai ne kaskancaccen amma na ƙarya ne yawa nan ba shi ba ne Allah ya kiyaye mu wa sallah alal akawani da ka yi sallah wa kaunu salatal janazati wa dakhala ala Allah to a wannan lokacin zaka samu shiga wajen Allah min babil muraqabati daga babin muraqaba muraqaba akwai sura akwai kubura haka suke muraƙaba sugura shine an ta'abudallaha ka'annaka tarahu kaman ga ka kana ganin shi muraƙaba kenan eh fa illan takun tarahu idan baka ganin sa fa innahu yaraka to shi fa yana ganin ka muraƙaba ne idan baka gan shi ba to shi yana ganin ka to ganin na farko shine muraqabatul kubra ka zamo kana ganin Allah shine muraqabatul kubra suguran kuma ka yadda shi yana ganin ka ba ka ganin shi to suguran kenan to kaga muraqaban biyu kenan to daga nan ne sai mushahada sai ya bayyana maka babu wani abin da kake yi ba a gaban Allah ba shi ne mushahada ko me za ka yi ka gane Allah fa yana ganin ka kamar mushahadan tana zuwa wa mutum baya sani saboda tana yawo kamar mutum yana bala'in jin kishin ruwa a gari mai zafi yana shiga ɗakinsa sai ya samu ga ruwa har yana hawaye yana azumi kuma to kaga ai ai ba a sha to wannan ai ya gane Allah yana ganin shi ne ai bai gane ba zai sha zai sha kansa ya fito ya share bakinsa wa ya gane shi ne ga mai jin yawa ai kishin ruwa ya fi gigi ta mutum aksari yaha da mutum ya ga yanzu lokacin da Allah ya jarabce ni da kishin ruwa a tv in na ga ruwa wallahi talla ina so a tv ruwa a zuba ruwa haka kawai wallahi sai na ga hankali na tashi ina samun sauki sosai sosai kuma ba abin da nake so a duniya ban da ruwa dan ni ka kawo min shine to wannan shine to kaga to mutum ka zo ka auna a cikin irin wannan a bayan rikicin ne daga lokacin da gina asibiti ne kuma na san aji an samun ciwo ne saboda in gane halin da mutane suke ciki daga nan na gane bayan na sha wuya amma muhammadu shine head driver na jute an ɗauke ni kullum zai sa in je in ga dokto a je a duba na ce ba komai amma ni nake jin yadda nake ji na zo aka ce in je medical center abuja na je na samu dan tata aka kai ni asibiti aka yi aka yi aka yi aka ce ba komai aka ce akwai wani asibiti wanda dubu hamsin ake sa mutum a kwamfuta aka je aka shigar da ni aka yi aka yi aka ce ba komai sai aka ce to akwai wani asibiti na ce ba za ni ba ɗan ta ta ce ai dole sai dai mu tafi na ce a'a ka bari na fahimci abin da ake nufi lokacin na dab zan buɗe asibitin nan ne sai na gane cewa an mun haka ne don in gane masu rashin lafiya in sun zo na ce kawai abin da na gane kenan to shi ne sai aka bar ni da haɗan da kishin ruwa amma tun daga wannan lokacin kuma dan eh sai aka ɗauke wannan sai aka bar ni da kishin ruwa wanda da ba na shan ruwa ai da yawan abubuwa wani lokaci a hankali mutum yake bi sai ya gane kaga sai da na daku na daku tukuna na gane ashe kitse na narkewa akwai abubuwa da yawa abin nan ne yabta shi fi jami makasidi zai bincike cikin dukkan manufansa fala ji fi nafsi kasdan amma ba zai samu cikin ransa wani manufa ba jairin lai ta'ala sai ka ga sai dai Allah kawai suma ma haza kulluhu sannan tare da wannan dukansa la ya tagafal an amma tad'uhu ilaihi ba zai rabkana ga abin da Allah yake kiran su zuwa gare shi ba usuduhu manufa an ya kuna fi hazzan ya zama yana da wani hazzan min huzuzin nafsil hafiya ya samu wani son zuciya ɓoye wannan fashi shi ne bala'i a jikin ɗan adam bala'in kenan nafsul hafiya wannan nafsul amaratu bi su'in nan to akan ta ne ake bala'i eh fa innaha ita fi hadal maidan a wannan fage shadidatul makari tana da tsananin makirci bi sahibiha da ma'abucinta ta talabbasu lahu bi amrin lahi za ka ga tana tafiya ne kaga linnafsi aibun lilfu'adi aibun lirruhi aibun laysa fihi raibun to wannan ana nuna maka abu ne wanda zai dinga nuna maka Allah ne Allah ne kai azumin mana kai azumi ya azumi in kai azumin kaza kaza kaza kaza eh eh to daga yin azumin sai ga an jona ka da an jona ka da abubuwa na na sabo kai kuma kana ganin kaman kai dan Allah ne akwai abubuwan da ake nufi to makarun kenan shine Allah yake Allah yake cewa wala ya amanu makarullahi illa alqaumal khasirin ba kowa ne yake amincewa da makarin ubangiji ba ai babu kaman ka ai ibada to ba ga yanda kafi kowa ciyarwa ba ba ga yanda kake gina masallatai ba ba kai ne eh duk zaka ga na makaka kai kuma kana ko yaya kaga kai kai an samu matsala eh amma ka makale ko ma menene ka gane a an kayi ne Allah ne yake nufin ka yi wani abu don mutane ta wannan za ka iya sha amma kai ne ka yin kaza in ba kai ka yi ba waye ya yi to an shiga an shiga kaf shedan ya kama tarko ne ko yaya aka aka kaucewa abin daga an samu mafita insha Allah mazharatan lahu wannan shine mazhara annaha ma turidu fiha illa Allah mazharan take bayyana babu abin da mutum yake nufi sai Allah summa anwarihi liquwwatiha sannan hasken da zai zo ga karfinta to zaharu lahu hawatirun nafsi na okay لك اوكي قلت ياكو فدا من جانس بن ثم ايه اي ده ده
لا مالك التي
تظهر له خوارج النفس من الخوارج
suma anwarihi ko sannan ok eh na gane na gani akwai a tsakiya kasan na faɗa bambancin wannan da wannan akwai abu ɗari uku da sittin wanda aka ƙara akan maganar shehu tijjani wanda baya cikin wannan a wannan eh ƙwarai malam ƙaban muna karantawa eh haka ne ba ba ba kuna wanda nake karantawa ba shi kuke bi ba ba kwa ganin waɗansu guraren wanda kuke tsallakawa duk ba sa ciki كرمك الله جسم ميكي موكو dassi ne da sisa ne ɗari hudu da sittin ne da sisan da aka yi wa jawahirul ma'ani wanda ba maganin shau tijjani ba ne wanda ainihin wannan jawahirul ma'anin wannan wannan jawahirul ma'anin ya fito daga hannun sai dan saidi aliyu laharazmi mai alburda shi wanda ya rubuta jawahirul ma'anin a wajen ɗansa shehu ibrahim ya sani ya samu littafin wannan ɗaya shehu ibrahim sale shi ya fara binciken sai ya faɗa a cikin almugiyar ya ce jawahirul ma'ani da ta watsu akwai illa a jikinta sai mutane suka yi masa ca domin ya yi a takfir da ya faɗi illolin da ke ciki na kasuwa sai ce ya gani a wajen shehu muhammadu hafiz al-misri ya ce ya ga littafin ya ga na wajensa da ya karanta da ya zo ya haɗa da na wajen shehu ibrahim sai ya ga da na wajen shehu ibrahim da na wajen hafiz al-misri iri ɗaya ne to amma yaya na kasuwa kuma ba iri ɗaya ba ne to da ya faɗi wannan sai aka sai aka hau masa aka yi maganganu aka yi maganganu aka yi maganganu daga attakfir shine yi almugiyar sai ya yi ta ya sake nuna illolin da ke ciki to daga nan ne shine dalilin da Allah ya sa saidi a sisi tijjani sisi shine ya ɗauko daga cikin jawahirul ma'ani na wajen shi ibrahim shine ya duba ban sani ba shi ko ya hada da na misira ya ga na gidan sai ya fitar da shi wannan wanda shi ibrahim ya samu a hannun dan wanda ya yi littafin kenan shine sai aka fito da shi wannan shine eh ai haka abubuwan yake amma dai ko ba komai ai shi kuke gani a, karatun mu shi ake yi ai shi ake yi wancan ai kun kuna barin abubuwa da yawa a jiki eh ai lallai da na yi binciken na samu na gani na ga komai da komai guda ɗari hudu da sittin ne illan da aka cusa a cikin jawahar ma'ani wannan da sisa ne ai ba za a fasa ba ba za a fasa ba ai yanzu ne ma ta yi Allah dama abu ɗaya ne kawai ya alkawari ƙur'ani ne eh amma ko hadisi ai ba wannan yana da ransa imamu sha'arani a misra ya rubuta littafi ina jin lawaki wa almarul qudsiya ne aka zo a littafin biyu ɗaya a jami'ar azhar ya kai ɗaya kuma a gidansa sai ya zo ya samu ana karanta lawaki wa almarul qudsiya ana tsine mara ya zo ya tsaya wajen karatun kuma ya ji ya ce waye mai wannan littafin sai aka ce ai wani ne sunan shi sharani sai ya ga to ai shi ne to yaya wannan abin ya faru haka to ai shi ya faɗa ya ce ku dakata ku ɗauko wannan littafin eh a zo yace a ɗauko na jami'ar azhar wanda ya aji a cikin jami'ar azhar rubutunsa ne ya ce a ba wannan ya karanta a ba wannan ya duba shi kuma yana zaune in an faɗa ya ce a ninawa kaza na rubuta sai a gani ninawa kaza na rubuta ninawa kaza na rubuta wannan aliyu sabu nima ammar a cikin saboda tabatir ai babu wani rubutu wanda ba wanda ai Allah ya alƙawari zai kiyaye saboda haka da sisa sai wanda ka gani ko mu sauran na rubuce rubucen mu in ya fara karbuwa mutane suna gani ya dame su to za a dinga canza kalma za a dinga canzawa eh to in an ajiye su yaran sun yi karatun eh in sun yi karatun to shikenan ai inda aka fita aka shiga cikin wannan yakin to kawai ana neman dole a tsaya eh shi ne amma ba aka ba zai ce ai babanka ya ce kaza kuma bai faɗa ba ai babanka ya ce kaza ba za a fasa ba saboda ƙa'idar duniya kenan tasarru lahu hawadirun nafsi za ta bayyana masa hawatirin nafs min hawatirin ilahiyya daga haɗiri na Ubangiji la tugibu anhu wanda ba ta ɓuya masa. Suma ba da zalika bayan wannan uwa shadidul hadari yana tsananta kiyayewa min hawatiriha daga haɗirin ta lissu ubati makariha saboda wahalan makarin da take yi fa inna adawatan lillahi domin ita abokiyar gabar Allah ce nafsu wani sahibiya kuma abokiyar gaban mai ita ne. wal'adu shi kuma maki la ta ta'atta minhun nasihatu ba a samun nasiha ta wajensa sai dai shi mai so ka fada to kawai umarni zai ta baka ya yi kawatan maka da bala'i ka shiga kawai ba komai fala ya zalimu laziman li muraqabati to ba zai gushe ba yana kallon sa yana kiyaye shi dan ya shiga cikin lamarin wa huwa ilmul qalbi wannan shi ake kira da ilimul kalbi in mutum ya kiyaye ya kauce bittila'in rabbu alaihi saboda ganin ubangiji da yake ai zuciyan ake kallo ila an yun taqar ila mashahadati har mutum ya kai muhallin mushahada Allah zai kai ne da kai ta aiki in kai kai kai kai sai ka ce rabbana la tuzigh qulubana ba da hadaitana Allah kai mun kaza Allah kai mun kaza za a bakan yanzu nan shaidan yazo ya ce ba wajen zaman sa bane a watsa in baka daure abun ka bawa Allah ajiya ba to za a watsa din. zai watsa yanda kake da karfin ai Allah ma ya bashi shi ma nashi karfin kuma duk Allah yana sani yayi ne ya gani da kai abin ka ka damu da shi ko da kai ka bar shi kawai eh ai shi yasa sufayen da su karanta da su yi abu da ka janci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana Allah wannan shaitan da ka sallada shi akan ba maganinsa yana ba mu wahala to ubangiji ka daura karanka shine ma'ana a'udhu billahi ka ɗaure karanka ka bar mu mu yi abin da kake son mu yi eh to idan ka zo ka shiga abu gadan-gadan kamar cin abinci ne ba bismillah kamar ga abubuwa da yawa wanda duk suna tare da kai eh in baka san su ba to baka san yanayi komi ana buƙatan ga marji'i a jikin abin Allah ya kiyaye wai istihlak wannan shine istihlak cikin tauhidi wa gayatul mushahadati wannan kuma shine gaya na mushahada yan mahiqul ghair wal ghairiyati wanda zai shafe komi in ka kai nan falaisa zaka ga babu wani abu illa alhaqu sai Allah bil haqi da Allah fil haqi cikin Allah lil haqi saduwa da Allah anil haqi wannan kaga alhaƙu alhaƙu alhaƙu alhaƙu duk haka ne fala ilman babu wani ilmun wala rasmun babu wani zane wala aqalun babu hankali wala wahamun babu tunani wala khayal babu khayal wala kaifiyatun babu kaifiya wala kamiyatun babu nawa wala nisbatun babu nasba in tafat algairiyatu kullaha duk wani abin da ba Allah ba ka kore shi fala yazalu kazalika ba zai gushe ba haka mustaliman yana shafuwa hatta yin taƙalu ila sawi har sai ya dawo ya watsake wa huwa fi zalika alhal a wannan halin yaqimu bi qiyamul haqqiyati wal halqiyati zai tsaya da tsayuwan haƙƙin Allah da kuma haƙƙin halitta bi ta'yidil ilahi wannan duk ƙarfafan ubangiji ne la shi'ura lahu bi shay'in min zalika baya jin wani abu in banda Allah a wannan lokacin faizan taƙal ila sawi idan ya dawo ya watsake tasmihi sufiya wannan ne sufa suke kiransa sahau alhayatu ba da mutu sai a ce ai mutum ya rayu bayan ya mutu kenan eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridu an man yuridu an man yuridu an yanzura ila man yuridu an yanzura ila من يريد أن ينظر إلا الميت يا رسول الله اللهم صل وسلم نعم من يريد أن يرى الميت الذي يمشي على السرى فلينظر إلى أبا بكر duk wanda yake son ya ga mutumin da ya mutu yana tafiya a bayan ƙasa to ya kalli abubakar shi ne ma'ana wanda ya kashe ya kashe zuciyarsa gabaki ɗaya annabi muhammadu kawai Allah ka bamu. Wa ma'arifatul maratibul haƙiya wannan shine sanin martaba na haƙiya wal halqiya na haƙi da halitta ubangiji kenan. Wa tumayyiz hawasiha za a mayyaje maka hawasiha wa ahwalaha da halayenta wa maratibaha da maratibinsa wa ma fi kulli martabatin min al ahkami kowane martaba daga cikin hukunci wal lawazimi da lazimi wal muqtadiyati da abin da aka hukunta fa yaqimul huquqan lahi zai tsayar da haƙƙin Allah fi jami'a cikin dukkanta fa huwa siddiqul akbar to mutum ya zama ya samu siddiqul akbar kenan intaha ya cika alhamdulillah wannan hatta uhibbu za mu tashi amin karatun yana da wahala amma yana da daɗi yana da wahala yana da daɗi Allah ka taimake mu Allah ya Allah ya taimake mu Allah ba mu ilimi albarka Allah ya kara mana son manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدر المدار الذي صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما فيه لمكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة